dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala matsarkaki maɗaukaki wanda ya halicci samai da kasai ya saukar da ni'imominsa daban-daban bisa bayinsa ya umarci bayi da ibada kala daban-daban domin ya saukar da rahamarsa gare su ya aiko manzanni ya ce ka manzanci da annabta da fiyayyen halitta annai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi umarni da abauta masa a ji tsoronsa a kiyaye dokokinsa yayi gargadi da kar mutane su sai fishin Allah in sun sai fishin Allah ba za su ji daɗin rayuwarsu ba duniyarsu da lahirarsu ya tabbatar da cewa yana iya jarraba bayinsa sakamakon saƙonsu da gushewarsu ga hanya ta farki da ta dace. Bai bar komai ba, sai da ya saukar da wahayi zuwa ga annabawa don su bayyana wa al'umma, abin da zai sa ya ji daɗi ya bayyana, abin da zai sa ya yi fishi ya bayyana, ya gargaɗi mutane kar su aikata abin da zai jawo su ga fishin Allah subhanahu wa ta'ala. Ya umarci mutane su aikata abin da zai sanya Allah ya yi farin ciki domin su samu kyakkyawan sakamako duniyarsu da lahirarsu. Allah subhanahu wata'ala ya gagari kowa shine al-qahhar shine al-jabbar buwayeye ne ya buwaya ya cika ya tumbatsa ya fi karfin wani ya ja da shi haka shine ma al-aziz mabuwayi Allah subhanahu wata'ala babu sokanci cikin tsare-tsarensa shine al-hakim gwani mai tsara ayyuka kamar yadda suka dace sai dai in baka ga dacewar ba saboda wautarka da karancinka da gazawanka saboda kai dan adam Allah subhanahu wata'ala ya tsarkaka ya ɗaukaka daga duk abin da ake haɗa shi da shi ko a bayyane ko a goyi. Allah subhanahu wata'ala shi kaɗai yake ba shi da abokin tarayya cikin duk abin da yake gudanarwa mulkinsa balle ma abin da ya halitta. Babu wanda ya isa ya ce wa Allah zai yi masa gori, Allah kaɗai ke da ikon yi wa kowa gori, domin babu wanda bai samu alfarmar Allah. Mun shaida shi kaɗai yake babu abin bauta sai shi kaɗai subhanahu wa ta'ala. wanda ya bi shi ya dace ya shirya ya samu rabo ya rabauta duniya da lahira ya tabbatar da cewa yadda aka fari duniya haka kuma za ta kare tana da ƙarshe ya bayyana alamomi na karewar duniya bisa harshen manzonsa sallallahu alaihi sallam. mun gode wa Allah dama godadde ne an gode masa wanda ya gode masa ya rabauta bai jin daɗi ko kuma ba shine yake karuwa yake ribatan wannan godiya da muke masa ba in mun gode masa muke da riba muna gode masa muna ƙara gode masa muna jinjina masa kamar yadda ya jinjina wa kansa ya yabi kansa manzanni suka yabe shi annabawa a mala'iku suka yabe shi lallai Allah subhanahu wa ta'ala shine Allah gagarau ya aiko manzanni mafificin manzanni shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya aiko shi da sako na gaskiya Allah ya aiko shi da Alƙur'ani, ya isar da sabon Allah bai rage komai ba, ya yi albishir ya yi umarni ga bayin Allah subhanahu wa ta'ala, al'ummarsa cewa su bi Allah, su rike tafarkin Allah don su samu tsira rana gobe ƙiyama. Ya gargaɗi mutane da cewa lallai su mai da hankali, kar su sai fishin Allah ta hanyar saba masa, in sun sai fishin Allah duniya su ba za ta yi daɗi ba, lahira ma ba za ta yi daɗi ba Allah kiyaye. annabi sallallahu alaihi wasallam bai koma ga Allah ba sai da ya bayyana duk abin da aka aiko shi da shi bai rage komai ba bai kuma yi ƙari ba tsira da amincin Allah su tabbata gare shi da bisa alayensa da sahabbansa da duk wanda suka bi su da kyawawan ayyuka zuwa ranar ƙarshe a yau huduban tana tunatar da mu ne faɗin Allah subhanahu wa ta'ala wala nabluwannahu wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawf tabbas inji Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya rantse ko bai rantse ba gaskiya yake Allah ya rantse ce tabbas za mu jarrabe ku za mu ku jarrabawa za mu girgiza ku da wani abu min alkhawfi na daga tsoro ba ma tsoron gaba ɗaya ba wani abu na tsoro ba dukkan tsoro za a bijiro mutane ba a daga tsoron ne za a yanko wani abu a sako musu min alkhawfi abin da muke cikin sa a yau shine tsoro da tashin hankali da firgita da wani irin yanayi rayuwa mai kunci rayuwa mai kunci shine duk wadatar mutum duk abin da zai ci duk abin da zai saya duk abin da zai sa duk abin da zai shiga a duk inda yake so ya zauna ya kwanta in dai akwai tsoro ba shi da kwanciyar hankali don haka yana cikin kunci a rayuwarsa wala nablu wannakum bi shay'in min al-khawf duk abin da Allah ya lissafa a bayan khawf ya fara da khawf ya fara tsoro lalle ku sani ya ku al'ummar musulmai Allah subhanahu wata'ala yayi alƙawarin jarraba ku da tsoro amma menene yake sa Allah ya jarrabe mu da tsoro Allah zai jarrabe mu da tsoro ne sakamakon aikinmu na sabo sakamakon sake hanya da muka yi sakamakon nesantar Allah subhanahu wa ta'ala da muka yi ya ku al'umma musulmai tun mai hankali ya duba rayuwarmu a yau ya ga abin da muke ciki mu tuna rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai mu ga yadda suka rayu an jarrabi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dalilin sabo ɗaya da suka yi manzon Allah an jarrabe su jarraba da ba ta tsammani ba a tsammani Allah subhanahu wataala ya ba mu misali ka ibn Malik Hilal ibn Umayya Hilal ibn Umayya Mirara ibn Rabi Allah subhanahu wataala yana ba da labarin su cikin Alqur'ani saba manzon Allah suka yi sau ɗaya da shi suke sallah da shi suke dukkan ibada da shi suke fita jihadi ba sa yin wani abu sai yayi a masallacinsa suke sallah a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma sai ranar suka yi kuskure suka saba manzon Allah bisa ganganci a dalilin wannan Allah subhanahu wata'ala ya jarrabe su sai da duniya ta musu zafi suka rasa inda za su sa kansu Allah da kansa yake faɗa wa ala salasati alladhina khullib hatta idza daqat alaihim al-ardu bima rahubat wa daqat alaihim anfusuhum wa dhannu an la malja'a min Allah illa ilayh thumma taba alaihim Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wa ala salatati alladhina kullifu ka tuna musu labarin mutane uku din nan Allah ya yi tuba a kansu a yau mutane uku da da aka basu aka kyale su waɗanda suka saba umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na fita guda daya a dalilin wannan duniya ta musu zafi bayan yalwa da duniya take da shi suka rasa inda za su sa kansu ba wai fadin ƙasa shine ba da fadin ƙasa da manyan gidaje da manyan motoci da manyan dukkan abin da muke da shi na manya-manya Allah yana iya sa kunci a rayuwar mu sakamakon saba masa da muke ka duba rayuwar sahabbai Allah subhanahu wata'ala ya bawo misali a yakin Uhud sabo ɗaya kawai suka yi kuma wanda suka yi sabon mutum 45 ne cikin su 700 da wani abu mutum 45 suka yi sabo kuma sabanin da suka yi sabon da suka yi ba wai dukkan su ne suka yi ittifaki su saba manzon Allah bisa ganganci ba a'a kawai wasu su da yawa daga ciki sun yi saƙon ne bisa tawilin cewa a manzon Allah yana nufin in mun ga mun an ci nasara mu sauko da haka arba'in mutum arba'in da biyar suka sauka suka bar inda manzon Allah ya ce su tsaya manzon Allah ya ce su tsaya a guri kaza sai suka bar gurin suka sauko kasa ya ce su tsaya akan dutse sai suka gangaro suka sauko kasa dalilin wannan Allah ya gana musu azaba har manzon Allah sai da aka karya haƙwaransa sai da aka fasa kumatunsa jini ya cika fiskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dalilin sabon mutum 45 a cikin mutum 700 da wani abu Allah subhanahu wataala yace wala qad nasara wala qad sadaqakum Allahu wa'dahu idh tahsunahum bi idni hatta idha fashiltum wa tanaza'tum fil amr wa asaytum min ba'di ma arakum ma tuhibbun wa asaytum min ba'di ma arakum ma tuhibbun duk gaba din su aka ce sun yi sabo alhali mutum 45 ne kawai suka yi sabon a cikin 45 din ba duka sun yi ittifaki akan sabo bane amma Allah subhanahu wataala ce wa asaitu kuka saba sabon me manzo Allah ce su tsaya anan sai suka bar gurin suka gangaro shine kawai sabon aka rinka gana musu azaba sai da kowa ya shiga hankalin sai da manzon Allah da kansa suransa aka yadda shago yake suran dan kaza haka aka sure shi ba don haka ba da an halakar da shi sallallahu alaihi wasallam dalilin sabon mutum 45 ya ku al'umma musulmai ku duba Najeriya mu a yau da duniyar musulmai ma a yau a lokacin da zinace-zinace suka zama abun ado, luwaɗi ya zama abun alfahari, abun neman kuɗi, shan giya a fili ake yin ta, a yi biki a zauna a bakin titi ana shan giya. Aiki na saƙo riba wannan abun ado ne harkar tara kuɗi wanda baya cin riba ba ƙauye ne, bai san harkar tara kuɗi ba. A duba yadda zalunci ya zamanto a rayuwar mu ta yau, babu wani ɗaya face yana iya zaluntar ɗan uwansa. mata ta zalunci miji miji ya zalunci mata ɗa ya zalunci uba uba ya zalunci ɗa ba abin da ba a yi makwabci na zalunta makwabcinsa uban gida na zaluntar yaransa yaran na zaluntar uban gidansu kuma muna so mu zauna lafiya mu rayu a duniya cikin kwanciyar hankali mu koma mu shiga aljanna wannan da wannan aikin saboda haka za mu ga tsoro wala nablu wannakum bi shay'in min al-khawf wallahi sai mun jarraba ku da wani abu na tsoro Allah yayi alƙawarin zai kawo mana aminci mu samu daina tsoro duk wanda muka gani ba da leda ba ko da jam mai tankin ruwa ya ɗauko tanki akan kansa za ku ba shi guri ya shiga masallaci ya ajiye tankin in zai iya shiga da shi ma ya shiga da shi ba za ku ji tsoro ba ba za ku ji damuwa ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar wa sahabbai haka wallahi yace inna allaha zawali al-ard Allah ya nade mun kasa naga masharikaha wa magaribaha naga mafidan rana naga mafadan rana naga kowace kusurwa ta duniya na gani Allah ya ce mulkin al'umma ta sai ya isa duk inda na gani din nan kuma sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah zai isar da wannan al'amarin ta inda ba ku tsammani ko kuna so ko ba ku so ko kun tsaya ko ba ku tsaya ba ko kun yi aiki ko ba ku yi aiki ba har sai an wayi gari aminci zai zama aminci har sai ya zamanto akuya tana tafiya daga birnin madina har ta je birnin china ba ta tunanin cewa kura za ta tare ta cinye ta saboda tsabar aminci babu tsoro mun shirya ga wannan al'amari muna tsammani kuwa anya mu ne kuwa za mu samu wannan al'amari a lokacin da in ka fuskanto ba ma leda ba shimfiɗa in ka zo da ita mai tsaro watakila ya ga kaman watakila ni ba zai rike komai ba amma duk da haka naga yana kallo na kansa a ƙasa yana dubawa daga sama har ƙasa to liman ma ana tsaman zai iya shigowa da abun nan balle ma mu saboda tsoro ya kai tsoro kuma shi kansa bai amince ba ga duk wanda zai iya shigowa ba masallacin nan kawai ba ba jami'ar nan kawai ba duk ko ina a garin nan ba garin nan kawai ba duk ko ina arewacin Najeriya kai duniyar musulmai ka zaga ka duba ka ji labarai ka ga abin da yake faruwa me faru me kawo wannan Allah subhanahu wata'ala yana cewa a cikin alqur'ani wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa amilu salihat la yastakhlifannahum fil ard كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم amna. duk waɗannan abubuwan Allah ya duk za su tafi za a samu aminci za a daina jin tsoro za a samu nutsuwa amma in an yi me ya abudu na ni wala shirku na bishai'a sai in kun zama kuna bautawa Allah ba ku haɗa Allah da kowa ba ku sabawa Allah ba ku zunubi da gangan ba ku zalunci ba ku annabimanci ba ku zinace zinace ba ku luwaɗi ba ku tauye mudu ba ku cin mutuncin yan uwanku ba ku annabimanci da giba da gulma da hana wani da yin duk abin da babu abin da ba ma yi babu abin da ba ma yi in muna so wannan tsoro ya kauce sai mun gyara aikinmu sai mun dawo mutanen kwarai ku sani cewa duka mu za mu mutu maganar cewa wani ya zo duk gaba ɗaya a nan mu kone mu mutu dama wannan kawai ajalin mu yayi za a mutu amma me yasa muke cikin tsoro me yasa muke cikin tsoro me yasa muke cikin tashin hankali me yasa muke cikin bala'i me yasa muke cikin kunci ba za mu gane ba ba za mu yi tunani ba ba za mu koma ga Allah ba ba za mu rike alkurani ba har yanzu ba za mu daina abin da muke yin nan ba masu ƙarya ba za su daina ba masu yaudara ba za su daina ba masu karya alƙawari ba za su daina ba masu duwaɗi ba za su daina ba masu zinace zinace har yanzu shan giya tana nan har yanzu ko mu ce wai za mu zauna a cikin lafiya za mu zauna a kwanciyar hankali da duk irin wa'innan sabon mutanen annabi lutu luwaɗi kadai suka ɗauka a cikin abubuwan da muke yi Allah ya juya kasan sama ya koma ƙasa ƙasa ya koma sama falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alayha hijaratan min sijilin mandud mutanen annabi shu'aib me suke yi tauye mudu kadai suka ɗauka Allah subhanahu wataala ya halakar da su mutanen annabi salih me suke yi karyata ayoyin Allah suka yi Allah ya halakar da su a gurfane mutanen annabi Nuh me suke yi kin amsa kiran Allah suke yi Allah subhanahu wataala ya halakar da su a cikin ruwa gaba ɗaya nutsar da su Fir'auna me yake yi girman kai yayi Allah subhanahu wataala ya halakar da shi a cikin ruwa ya ya gama da shi ina Qaruna ina Haman duka wannan masu mulki ne a ƙasa masu dukiya masu arziki ma inna mubaliga mafatihahu latanuhu bil usba ulil quwwa dukiyar sto in Qaruna wato sai mutum ɗumbin jama'a usba wasu malamai suka ce mutum hamsin majiya ƙarfi su zo a tara an aje kiɗin sai sun taru gaba ɗin su su iya ɗaga kiɗin ba saboda yawan su nauyin su ya wuce na a buɗe wannan storin dukiya ce ta zinari da da azurfa a buɗe wancan dukiya ce ta zinari da azurfa in an tara ta a guri ɗaya mutum hamsin ba za su iya ɗaga wannan kilin ba amma ina yake a yau sai labari ya ku al'umma musulmai cin amana ya yi yawa zubar da jini ya yi yawa karerai sun yi yawa yaudara sun yi yawa luwaɗi yana nan zinace-zinace suna nan rashin kunya ya yi yawa rashin girmama waɗanda ya kamata a girmama su ya yi yawa a cikin al'umma ba za a zauna lafiya ba wannan fa somin taɓi ne wala na bulu wannan kun bishai min alkhawu wallahi somin taɓi ne a ce can bom ya fashe mutane sun halaka can ma an yi haka jiya da safe an yi da yamma aka ƙara da rana aka yi da daddare aka yi da safe aka yi babu wanda baya jin abin da yake faruwa me yasa yake faruwa mun saki hanyar Allah mun saki hanyar Allah, mun zaɓi saƙo, mun zaɓi ƙarya, mun zaɓi yaudara, mun zaɓi cin mutuncin a junanmu, mun zaɓi rashin cika alkawari wa junanmu. Ya kuwa al'ummar musulmai, mu koma ga gaskiya, mu riƙe gaskiya, mu koma ga alƙur'ani, mu koma ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi za mu samu sauki. Wa Allah istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an sadaqa. In za a tsaya akan tabarkin Allah, za mu samu albarkan arziki, za mu samu kwanciyar hankali za mu samu nutsuwa za mu samu duk abin da ba ma tsammani daga Allah subhanahu wataala ya ku al'umma musulmai Allah ba abin wasa bane Allah ba ƙarya bane tashin alkiyama ba ƙarya bace mutuwa dole ne kowa ya sani wannan mu tuba zuwa ga Allah mu gyara ayyuka mu koma mutanen kirki mu gyara ayyuka ayi wa'azi duk kowa a cikin mu ya zama yana umarni da kyakkyawan aiki yana hadi da mummunan aiki al'amru bil ma'ruf wal nahyu anil munkar ya jama'a a koma ga abin da ya dace kowa a cikinmu ya isar da abin da zai iya zuwa ga waɗanda suka dace ya isar da su barna ta yi yawa kai ka ce ba a wa'azi ya kuwa ruwan musulmai mu gyara kanmu da kanmu mu kame mu daina cin mutuncin tura mu daina cin dukiyar da take ta haramu dukiyar haramun mun kusan ne da ita halal kai ta ma fi halal daɗi muke gani dukiyar haramun babu wanda zai samu matsayi a cikinmu ba sai ya danna dukiyar na ƙasa da shi duk abin da ya shigo ta hannunka ba zai iya kubucewa ba ba za ka iya kiyaye wa mutane amanar su ba a baka ajiyan kuɗi ba zai ajiyu ba babu wanda za a iya bawa wani amana ya iya kiyayewa a lokacin da manzannin Allah subhanahu wata'ala ana ba su amana su ajiye ta ba tare da sun bude sun gani ba ta yi shekara da shekaru in an zo aka ta ina amanar nan sai su ɗauko takardar ba su abin da yake ciki ba a lokacin da muka wayi gari mutum zai ba mu amana yana juya baya za mu fara amfani da abin da ya ba mu amana mu ce muna so mu zauna lafiya muna so mu samu nutsuwa muna so mu daina jin tsoro ba zai yiwu ba wannan somin taɓi ne in mun gyara za mu samu gyara a gurin Allah subhanahu wa ta'ala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tabbatar mana da cewa fitintinu za su za su zo za su bayyana fitan ka kita in lailil muzli fitina za ta zo kai ka ce yankin dare ne idan dare ya zo ya rufe babu wutan lantarki babu wutan fitila babu komai sai cikin duhu to lalube za ka kana yin ina hanya take shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka kiba in lailin lailin muslim kai ka ce yankin dare ne mai duhu wato ma'ana za ka rasa ma ina gaskiya take fitina za su zo za mu kasa gane wai ina ya kamata mu bi ne kai sai mu'mini ya wayi gari yana cewa hadhihi muhlikati hadhihi muhlikati kai yau kam ba zan iya tsira ba wannan kam bana kam kai anya za mu kai baɗi kuwa anya wannan ba ita ce mai halakar da mu ba in ya ga fitina ta doso can gurin bom ya fashe nan gurin bom ya fashe ina ne bom ya fashe suwaye sun halaka suwa ne ma sun rasu suwa ne ma an gama da su cikin guri kaza ma ai hada suwa ne a wannan mutuwar suwa ne ma hada su sai ka ji mutum yana cewa kai bana kan anya anya ba za zo a same mu ba hadi muhlikati hadi muhlikati sannan sai a samu a dan dauke a dan samu nutsuwa dan kankani an jima kuma sai wani abu ya sake dawowa shi kuma ya fi wancan babu wata fitina da za ta zo face wacce za ta biyo bayan ta tafi wadda ta wuce din sanin har sai mu'mini ya sake duba ya ce hadihi hadihi hadihi hadihi kai wannan kam ita ce ita ce mai halakar da mu gaskiya ba za mu saura ba ba za mu saura ba sannan a sake samun daukewa wasu tsira wasu halaka ya ku al'ummar musulmai tuba zuwa ga Allah mu gyara ayyuka wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun Allah subhanahu wataala ya samu gyara ayyukan Allah ya samu zama mutanen kwarai ya Allah Allahumma ya Allah muna roƙonka ya Allah ka ji tausayin mu duk abin da muke aikatawa ya Allah mun san muna aikatawa ya Allah ka ba mu ikon tuba zuwa gare ka ka ba mu ikon tuba zuwa gare ka ya Allah ya Allah ka sa mu gane laifin mu kuma tuba zuwa gare ka ya Allah kar ka kama mu da abin da wawayen cikin mu suke aikatawa ya Allah karka kama mu da wa'inda ba su san ni ba wanda suke aikata wasu abubuwa na laifuka ya Allah karka kama mu da abin da suke aikata ya Allah ka sa duk mai laifi ya gane laifinsa ya gyara ya Allah ka sa kurakuran mu da muke aikata ka sa mu gane mu gyara ya Allah ka ba mu ikon tuba ya Allah ya Allah karka haramta mana tubanka karka haramta mana rahamarka ya Allah ka ji tausayin mu ya Allah ka sa mu cikin rahamarka ya Allah bayinka suna cikin halin kakanika ya Allah kana ganin halin da muke ciki ya Allah ji tausayin mu ya Allah fidda mu a cikin wannan yanayi tsoro ya babaye mu tsoro ya babaye mu ya Allah mun rasa inda zamu saka mu babu wanda baya cikin tashin hankali babu wani taro da za a shirya a yau face ana tsoron wannan taro sallar juma'a ya Allah ta gagare mu muna yi cikin fargaba ya Allah kana ganin halin da muke ciki ya Allah ji tausayin mu Allah ya samu samu sauki cikin wannan yanayi da muke ciki innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فاتقوا الله عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا ثم اعلموا أيها المسلمون أن ما أصابكم فبما كسبت أيديكم أن هذا البلاء الذي كنا فيه والخوف الذي فيه اشتد بنا واحتاط بنا في هذه الأيام إنما هو جزاء ما كسبنا بأيدينا عباد الله يقول الله تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف ولنبلونكم بشيء من الخوف فاتقوا الله عباد الله راجعوا أنفسكم فيما فيما تفعلون وفيما تصنعون وفيما تقدمون لأنفسكم واعلموا عباد الله أن الله سبحانه وتعالى لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم إن النعم التي كنا فيها وكان فيها آباؤنا من قبل تغيرت الآن ولكن لم يغيرها الله سبحانه وتعالى والله ليس هو الذي تولى تغييرها بل إنما غيرناها بأنفسنا وبسبب ما كنا نعمل وما كنا نقدم لأنفسنا فلهذا الله سبحانه وتعالى لأن الله قد غضب علينا لما نحن فيه من العصيان وكثرة المعصية والفساد في الأرض لعل الله غضب علينا نسأله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا ولا يؤاخذنا وأن لا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا أقول ما تسمعون أستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو البر الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله عباد الله أوصيكم ونفسي, ونفسي بتقوى الله جل وعلا فإنها وصية الله للأوائل والأواخر قال الله تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله فاتقوا الله عباد الله وتمسكوا بكتاب ربكم عباد الله والتزموا سنة نبيكم لعل الله لعل الله أن يخرجنا مما نحن فيه لعل الله يمن علينا بالتوبة فتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير فاتقوا الله عباد الله واعلموا أن ما أصابنا فهو جزاء ما كسبنا بأيدينا عباد الله فاتقوا الله عباد الله فكل منا فليبلغ الشاهد الغائب عباد الله فنحن نأخذ أمانة الله ونبلغها إلى إخواننا المسلمين كثر الفساد عباد الله ظهر الفساد في البر والبحر فلهذا الله سبحانه وتعالى لعله غضب علينا وغضب الله شديد والأمر عظيم واعلموا عباد الله أن من أفضل أعمالكم وأزكاها عند مليككم كثرة صلاتكم وسلامكم على أفضل خلق الله سيدنا محمد ونبينا خاتم النبيين خاتم النبيين وإمام المرسلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عباد الله صلوا عليه وسلموا تسليما كما أمركم بذلك الله جل وعلا فقال جل من قائل يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم انصر عبادك الموحدين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم آمنا في بلادنا اللهم آمنا في بلادنا اللهم آمنا في بلادنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا اللهم اعف عنا اللهم اعف عنا واغفر لنا وارحمنا اللهم اعف عنا اللهم اعف عنا يا رب العالمين يا ارحم الراحمين اللهم اذهب اذهب ما بنا من البأساء والضراء يا رب العالمين يا ارحم الراحمين واذهب ما بنا من الخوف يا رب العالمين يا ارحم الراحمين وارزقنا الامن يا رب العالمين يا ارحم الراحمين ومن علينا بالإنابة والتوبة إليك يا ذا الجلال والإكرام اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وجمعنا وإياهم في جنة الفردوس واغفر لأجدادنا وجداتنا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين وأصلح لنا أزواجنا وذرياتنا واجعلهم قرة عين لنا في الدنيا والآخرة عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه وآلائه يزدكم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم